نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafin shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da shama'il al-muhammadiyya na abu isa muhammad bin isa a tirmizi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fassara daidai sannan ya ba mu ikon aikata daidai allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen aiki da dukkan umarni da ke wannan littafi da mu dukkan abin da ke na hani Allah ta'ala ya taimake ni da ku wajen hannuwa daga gare shi muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana soyayya da ƙauna da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ƴaƴa kasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya ba mu ikon makwabtar annabi Muhammad sassanar cikin gidan aljanna tare da dukkan iyayenmu da malamanmu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 41 a wannan littafi insha Allah ta'ala yau na muna ga watan yau muna takwas ga watan rabi'u sani hijira shekara ta 1440 muna cikin babi na 26 babi na babu ma ja a fi sifati idabi rasulullah Allah din ya so ai an ce takwas ga wata ya ce wai insha Allah ta takwas ko tara to takwas ko tara ko wani abu mai kama da haka wato gasar mutum ya saba da insha Allah har aikin da ya wuce fi'ili ma ji sai ce insha Allah zai ce ai da safe da safe na karya ne da dumame insha Allah to ina ga sabo ne wani lokaci wani lokaci kuma tsabar sanin amfanin ta ne in Allah ya jarabe mutum inda bai faɗe ta ba wani bawan Allah ta fita a gidansa zai je dan wuri kusa haka ya ce ba ne yana fita sai ce zai dan shiga kasuwa nan kusa zai dawo bayan lokaci kada iyalin sai ta ce masa kace insha Allah sai ce nan kusa kusa ne ba nesa ta ce kace ne insha Allah ya ce ba fa nesa ba kawai fili zan ke dare na je kasuwa sai fita bai ce insha Allah ba kuma kasan tsautsayi a cikin filin bai kula ba a shi wasu sojoji suna wata training sun daura wata igiya mai kama da zare sai zo ya tsinka kuma kasan sojoji irin na da suka sa ya yi tsallon kwado har ya gaji duk ko'ina a jikinsa na ciwo in yana yi kuma ana jinsa ana duka in yi tsaya ya buɗa sai a daka a ce je kaje kaje ka a daka sai ya fahimci ma duk da ya gaji ya ci gaba da yi shi ya fi sauki to da dai aka sallame shi bai wuce kasuwan ba sai dawo gida shi ne ya zo kofar gida ya sallama ya ce salamu alaikum da ɗauki alaikum san waye ne ya ce ni ne mijinki insha Allah to shi ka ga amaliyan a aikace practical ya ga amfanin insha Allah to shi sa yanzu a maganar aurensu ba ya ce shi ne mijin insha Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya samu wange lafiya muna cikin babi na shida babu ma ja'a fi sifati idami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin yana da tsawo a yau za mu tashi kan darasi na 41 daidai kan hadisi na nawa dari da nawa menene farkon sa na'am na'am حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهف منها وانا حديث واصل بن عبد الأعلى يا بام الأباني قال يتي حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل رحمة الله عليه يا بام الأباري دعا أبو حيان التيمي دعا أبو زرعة الرازي دعا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال يتي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أنزو النبي سيرا دعمين تستبت غريش بلحم دناما فرفع إليه سيأكتبو ناما زوى غريش نمي الزراع wato zira'i daga cikin nama wa kanat tu'jibuhu kuma shi daman ya kasance da nama da kuma musamman zira'i din na burge shi fa na hasamin ha sai kama da hakorin sa yana ci wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai kyau Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya kawo shi a hadisi na 7412 a su da hadisi ne da yake ingantacce abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce utiyar nabiyu an zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar uti a nan fi'ili ne mazi mabniyu lil majhul annabi shine fa'il wato an zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu utiya kaman passive voice ne bilahabin sai aka zo masa da wani nama bilahabin an kawo shi bin nakira ne sai aka zo masa da wani nama amma hanyoyin hadisan da suke da tsawo sun tabbatar da cewa naman akuya ne saboda shi ne naman da ya fi so a karatu na ƙarshe da muka yanar mun yi bayani mai tsawo akan yadda yake son naman akuya da kuma dalilai na shari'a da likitanci da ke tabbatar da amfanin naman akuya ga jikin ɗan adam sai dai waɗanda allah ta'ala ya jarrabe su da cewa idan suka ce yana cutar da su wannan kuma malamai suka ce su haƙura da cin shi ya fi dacewa mafiya yawa danginmu fulani idan mutum ya ci nama akuya ba kowa yake kai labari ba musamman waɗanda suke zaune a ƙauye amma waɗanda suka zo birane da yawa mun ga sun canja wani kuma idan ya ci in ba a gaya masa na me ba ne lafiya kalau an faɗa to a nan matsala take ciki to shi wanda ba an faɗan ba shikenan sai a rabu da shi ba sai an faɗan ba yawa don wani idan ya ci an gaya masa naman mene a nan damuwar take ciki Allah ta'ala ya samu wanye lafiya farufiya ilaiki zira sai aka dago masa zira'i nan na akuya da menene zira'i wani bangare ne zira na'am ina yake sai aka kawo masa zira'i nan kenan zira'i shine afuwan nan zira'i ne ko ba zira'i ba a naman akuya yana ciki ko baya ciki a magana mafi inganci yana ciki tun daga nan in ka hada nan ya zama zira'i in ana maganan nama din sai aka zo masa da zira'in naman akuya shine kuma zira'in yana magana akan kafarta da ke matsayin hannun dan adam wato shine kafafun gaba guda biyu wakalat tu'jibuhu kuma daman zira'in ya kasance yana burge shi idan ce tu'jibuhu ai bi ma'ana shine yuhibbuhu manzon Allah yana son abu in kaji an ce kaza yana burge shi to wato yana son abu shine ma'anarsa mafu tayyib ana kawo masa fa nahasa minha sai ya dauka ya sa a baki yana ce nahasa shine ka rika cin nama da hakoran gaba din nan na nan gaba karka kai naman cikin molas da premolars dinka naman da ka ci a nan wuri shine nahasa in kuma kana ci da dukkan haƙoranka ne ya zama na hasha a larabci eh na hasha shi ne wanda ke cin nama da dukkan haƙoransa ko ina ya fada kawai zai gabza amma wanda yake ci ta gaba a haƙoran gaba a hankali a hankali shi ne fa na hasa shi ne wanda ya ci da haƙoran gaba kenan menene bambancin ci da haƙoran baya da haƙoran gaba a a bambancin cin in ka ga mutum na ɗan ci ta ga wanda rike ci ta baya wanne ne na farko yana nuna nama iya da laushi kuma daman wannan naman zira'in akuya nama ne mai laushi na biyu kuma yana nuna maka mai son abin yana cin abin da sha'awa saboda akwai bambanci tsakanin cin sha'awa da cin ƙoshi ko cin yunwa idan mutum na cin yunwa shi kansa ko ya gama cin kace ta ina ya ci bai san ta ina ya ci ba kawai tura yake tabbatar da cikinsa ya dauka so da a ka'ida idan kaga an ce mutum yana cin abu da hakoran gaba shine yana masa cin sha'awa shine akwai bambanci tsakanin cin yunwa da cin sha'awa sannan kuma idan ka zo cin sha'awa ko kuma cin yunwa din idan ka fara koshi yana sa ka yi cin sha'awa shi ne ka riga ka magance yunwa ta dame ka to in ka ji bakwai sai kuma ka koma cin sha'awa shi sa idan ka zo ana cin nama sai ga mutum ya ajiye kusa da can sai dan dauki guda ɗaya haka sai ya ci sai wajen bayan minti hudu ko biyar sai ya dauko ɗaya ai ka gaba yunwa yake ji ba cin sha'awa yake wa nama amma wanda yake yin cin yunwa ai ba maganar naman ma yana gefe sai an tsuguna a dauko shi a'a sauka yake su haɗu gaba da gaba ake head on pollution ne ko to shi ne fada hasa sai zama yana ci ta haƙoransa ta gaba wato yana cin naman cin sha'awa a yana daga cikin fa'idodin zira'i naman akuya malamai suka ce a dukkan jikin akuya ko rago babu naman da ke da daɗi kamar naman zira'i ɗin na biyu naman iya da daraja saboda shi ne naman gaba kaga in ka cire wuya ai kafafuwanta da ke gaba su ne ina shi su ne gaban dabba ɗin gaba ki ɗaya na uku kuma ya fi kowane nama gaggawan dafuwa idan ana dafa nama aka ce za a ware lokaci a jikin dabba babu naman da ke da dafuwa da gagga irinsa ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayh yace kuma akwai ƙari shine cewa aktsaruha fa'ida idan aka duba benefit na naman babu wanda ke da fa'idodi kaman wannan zira'i da ke jikin akuya da a dukkan jikinta wannan yafi fa'ida wato yafi benefits amfani a jikin dan adam mafhum tayyib don haka sai kasance yana cin wannan nama din ci na sha'awa wanne yana ƙara bayyana mana muhimmancin yadda yake ba wa zira'in akuya muhimmanci da kuma cin naman akuya na'am حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن أبي إياب عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وصمت الذراع وكان يرى أن اليهود صموه وانا حديثي لك محمد بن بشار شين بندار حدثنا أبو داود عن زهير شين زهير بن محمد عن أبو إساك عن سعد بن إياب لك عبد الله بن مسعود قال يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance yu'jibuhu yana burge shi azzira wato wannan cinya ko kafar gaba na akuya da yana son wannan nama wa summa sai yace kuma sai aka masa sammo fi zira a cikin naman akuya din aka bashi wa kana yara ya kasance yana gani shi ibn mas'ud annal yahuda lalle yahudawa sammuhu su suka masa wannan sammu din wannan hadisi sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi cikin tahqiqi na mukhtasar da shama'il ya ce hadisi ne da yake sahihi daga abdullahi bin mas'ud kale yace kana annabi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yu'jibuhu yana burge shi azzira shine wannan cinya da naman kafar gaba na akuya kala ya ce wa summa fi zira sai kuma aka masa sihiri a cikin nama wannan hadisin yana da kisa ya faru ne a bayan yakin khaibara yakin khaibar khaibar shine bayan ya hijira garin madina aka yaki na khaibar kuma yakin khaibar ya yaki yahudawa ne ya nasara a kansu har yanzu garin khaibar yana nan kuma mutum yaje zai ga wasu abubuwa na yahudawa a wurin na yi aiki da zama na rafin na madina na samu ilimi da dama na tarihi a kan wurin musamman akwai wani ɗalibi da na karantar a jami'ar islamiyya shi kuma ɗan garin ne kuma ya san tarihin wuraren tarihin da abubuwan tarihi da to na yi aiki da wannan dama na yi bi abubuwa da dama akan abin da ya shafi ainihin khaibar ɗin asali da ya yaƙi mutanen khaibar ya yi nasara a kansu sai suka yi mitin suka ce tun da yanzu ya riga ya nasara akan mu abin da ya dace mu yi shine su kashe shi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to aka samu wata mai suna mace sunanta bintul haris akan ta dafa masa abinci in ta tashi dafa abincin a dukkan abincin da za a dafa a saka guba a ciki amma nasa da zai ci a saka gubar da tafi yawa a ciki to mai ke kula sai ta tambaya cewa an yanka dabbobi me yake so aka ce yana son naman akuya amma zira'in kafar gaba shi yasa dan adam mafiya yawa idan ana so a cutar da shi ana aiki da abin da aka san yana son abin sosai ne duk abin da za a cutar da mutum an san akwai abubuwan da in ka kamar zai wahala ya ce maka a'a to me son cutar da shi in abun sha ne wanne yake targeting in abun ci ne wanne yake nema ya cutar da mutum akwai wanda yana da tsananin sha'awan kosai da kudu in dai an kawo duk abin karya da safi sai ya taba wannan to idan wannan nufinsa da shari a cikin wannan zai sharar ana kula a ga me mutum ya fi sha'awa a abinci so fiye halitta mun karanta akwai abubuwan da yake sha'awa to sai ta ce me yake so sai aka ce zira'i da ya sai ce to bari a yi wannan da suka yanka akuya sai suka saka dafi guba a cikin gaba ɗaya nama amma zira'in sai ta ware guba ta musamman sai aka dafa shi ma da shi sai ta zo ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kissar na cikin fathul bari na ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alai a juz'i na hudu shafi na juz'i na bakwai shafi na 497 cewa da ta zo ta dafa sai ta kawo masa da ya zo sai ya dauki namun ya fara ci yana ci can sai Allah ta'ala ya sa naman ya yi magana sai ya ce masa kada ka ci gaba da ci na akwai dafi da guba a cikina mai ke faruwa shi kenan ya fara ci sai ya bari malamai sun kara juna ilimi shin ya shiga cikinsa ko bai shiga magana mafi inganci wani bangare ya shiga ciki amma Allah ta'ala ya kare wannan abin da bai cutar da shi ko ya halakar da shi a lokacin da yake ci da target din shine dafin da guba da aka saka din a ko ta jijiya da take tahowa a jikin dan adam wanda zamu yi magana akai nan gaba mai suna abahar ita bature ke cewa aorta a-o-r-t-a aorta ita wannan jijiya din tana daukan jini ne wato oxygenated blood a jikin mutum ta taho da shi cikin zuciyarsa ta gangaro da shi har zuwa backbone din mutum take hadawa idan aka ci guban sai ya tsinka wannan hanyar jini din idan ta tsinke kuma mutum baya rayuwa sau da haka abinda ake targetin shine wannan jijiya abahar aorta a tsinka ta a jikinsa saboda bisa ga wanda ya ci dafin tana tsinka wannan in ta tsinke kuma mutum baya rayuwa to me ke faruwa sai naman yayi magana daga baya sai ba da labarin an sa masa dafi a cikin abincin sai aka nemo matar sai ce mata kin sa dafi a cikin abincin nan da ta dafa sai ta ce eh me dalili sai ta ce in kai annabin gaskiya ne ina da yakirin Allah zai kare ka dafin ba zai komai ba mu kuma sai wannan mu yi aiki da shi sai mu musulunta mun tabbatar kai na gaskiya ne idan kuma annabin zuki ta malla ne idan ka ci to za ka mutu sai kowa ya huta da fitinar da ka zo da ita dalilin wannan a magana mafi inganci sai ta musulunta amma shi sai bai mata kawai ba sai ya rabu da ita da tabi bayan lokaci kuma akwai sahabinsa mai suna bishir bunul bara shi kuma ya ci nama amma dafin bai ma kai wancan ba shi kuma sai Allah ya dauki rayuwarsa fiyayyen halitta bai mata koyo ba su kuma yan uwan bishir bin albara radiyallahu an sai suka ce su ba su yadda ba aka aka suka ce ba za su yafe ba to akan wannan kuma sai aka mata kisasi saboda yan uwan wanda su ya mutu dalilin wannan su ba su yafe ba amma fiyayyen halitta akan nasa bai ma kula ta ba tunda Allah ta'ala ya kare shi so da haka shine wa kana yara haƙiƙa yana gani shi ibnu mas'ud kenan annal yahuda lalle yahudawa su suka masa wannan sihiri din shi yasa akwai hadisin da yazo a cikin bukhari hadisi ne 4428 da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wannan dafin ya shiga jikinsa amma bai halaka shi ba bai dauki bai zama sanadin rasuwarsa ba har yake cewa na na aisha radiyallahu anha la aj la azalu ajidu alama ta'amin ladhi akaltu bi khaybar yana kama cikinsa hatta a jinyar da ya rasu ya bar duniya yana cewa na aisha wallahi ban gushe ba ina jin raɗaɗi raɗaɗin abincin da na ci na haibara a ciki na har yanzu bayan shekaru amma yana jin raɗaɗi a cikin nasa ya ce fa haza a wanin wajattu ɗin ƙita al'abahar min zalika ya ce ya faru ne dalilin wannan an yi tagetin yanke jijiyata ta abahar ne da wannan da aka yi so har ran da ya bar duniya yana kama wurin da a cikin sai rike wurin ya ce yana jin radadi a wurin amma bai dauki rayuwarsa a bayan shekara da ya ko biyu ko abin da ya kama da wannan ba amma sai aka bar wani bangaren dafin a jikinsa to in ba ba dan shi din ba yadda aka sanya dafin babu dama wani mutum ya iya ci ya rayu kawai sai wani ikon Allah tunda shi musamman bishir bin al-hadith ayya ce sauran sahabbai ya ce karas ce saboda ya fara ci kuma naman ya gaya masa su amma shi gabanin an kara bishir ya riga sa a bakinsa sai bar duniya sauran sahabbai kuma daman bai isa magare su ba cikin sai aka hana cin abincin to kaga kaddara cewa sahabban duka sun ci kaga ai da an yi wa musulunci barna mai girma a lokacin amma sai Allah ta'ala ya kare su kuma ya zama jarrabawan ta tsaya akan bishir bin al-harith ne radiyallahu anhu sai kuma wannan radadi da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a garin shi yake ji dalilin wannan da so da haka wannan jijiyar ita ce ake kiranta abuhar aorta to ka'idanta damun tana tafiya da jini ne oxygenated blood a jikin dan adam tun daga circulatory system din dan adam ta bi zuciyarsa har ta hada da gadon bayansa backbone ɗinsa ma gaba ɗaya take hadawa so tana tafiya har wajen jikin spinal cord ɗin dan adam don aka tsinka ta to a mafiya yawa bisa ga abin da ake tsammani kamar a ce kan mutum ne aka sare fa da kasa amma sai zama yana ta buge-buge me za a ce masa sai dai a ce to Allah ya ji kansa matukar kai ya fita a jikin dan adam koda yana motsi kuma koda kan yana magana shi kadai a gefe lokaci ake jira to haka ake daukan wannan jijiya din wannan vein din da jini ke gudana shi kenan ko mafhum tayyidu haka wannan inji ibnu al-qayyim rahimahullah dafin ya zauna a jikinsa bai kashe shi ba cikin ikon Allah ta'ala amma har zuwa ƙarshen rayuwarsa lokacin da Allah subhanahu wataala dauki rayuwarsa iya tare da dan jin radadin a wannan dafin abincin da ya ci a musulunci gabanin mu wuce wannan gaba akwai munasaba da me ake maganin sammo ko dafi saboda wannan abin da suka masa ai sammo suka masa sammo shine asalin sunan da Hausa shine a sa mutum guba ko wani abu da za a halakar da shi da me ake maganin sa a ka'ida mafi sauki ana fara yin maganin sammo da cin dibino ajuwa guda bakwai kamar da hadisin bukhari ya zo hadisi na 2445 da annabi tsira da aminci sabbata ga dake cewa man tasabbaha sab'ata mara ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun dukkan mutumin da ya waye gari da dibino ajwa guda bakwai ya ci insha Allah ta'ala sammo ko sihiri ba za su cutar da shi ba ko sammo aka masa ko sihiri aka yi Allah ta'ala zai kare shi asalin ajwa dibinon awali madina ne asalinsa a bayan garin madina yake amma bisa ga fahimtar Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi Allamatul Qasim rahimahullah da Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Qusaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi dukkan dibino yana iya maganin sammo ko sihiri ba sai ajuwa ba ajuwa yana da ƙarin daraja ne wato kaman ka ce ƙarfinsa wajen maganin sammo da sihiri ya fi saura amma dukkan dibino da aka rike ake ci kowane irin dibino ne inda dibino ne insha Allah ta'ala yana maganin sammo yana maganin sihiri musamman idan ana cin kwaya bakwai da safe idan mutum zai gwada akwai benefits da dama na dibino sai mun je gaba insha Allah akwai gaba zan yi magana mai tsau akai amma yana da benefits manya-manya sun kai guda goma sha ɗaya daga cikinsa mafiya yawa in za ka dage karka karyawa da safe kawai in ma za ka yi breakfast ka dauki dibino ka ci guda bakwai ko adadi da ya kama da haka ka sha ci a kai za ka yi wace ga yadda yake rike ciki is highly nutritious gaskiya yana, yana da benefits da dama yana strengthening jiki matuka da gaske yana da antibiotics da ke fada da sihiri ko sammo da ake yi wa mutum a jikinsa duk wani abu da yake na infection yana iya yi mutum ya gwada ya gani kawai ya karya da safe da jibino da ci mafiya yawa kawai abu ne muka saba da shi da safe ana so sai an ci kwai an ci biredi an sha shayi musamman yaran yanzu shine abincin kuma haka iyayen ma da dama haka ne ayyayi ne amma mun kaje ka samu ɗan uwanmu a gida ko a kauye wa yake tunanin wani ci ai kana kawo zai ɗauka kaman wasa ma kake yi da safe sai a kawo ɗumame ya gansa kaman zai tafiya da kansa kaman da kansa in ya gauri zai tafiya a buɗe kwanan nan kaga yana fitar da hayaki to wannan shine abin karyawa amma an ka bashi biredi da ci da kwai ai gabanin ma fita a gida cikin zai zama empty bai je gona ba kuma duk wanda ya saba karya da dumame ma a in yanka kana taba wani ci da biredi kawai ya san dai kawai wani dan abu ake na yayi da tatsuniya to bare kuma wanda ya saba cin dibino da safe ya sha da ci ko wani abun da ya ga zai hada da shi in mutum ya saba da wannan zai yi mamaki yadda zai rike cikin sa saboda da hadisin da yace in kawai gari da dibino guda bakwai ko ajiwa dan wannan adadin idan Allah ta'ala ya albarkace shi ka hada da ci ko wani abun da ya kaba da wannan ka huta yana daga cin abin karyawan larabawa zaman da muka yi a jami'ar islamiyya da safe kowa zai fita lokaci by 6 a.m. kowa yana ofis sai wajen karfe 8 ko 9 tukuna a zo a karya kawai dan kicin ne a cikin faculty dinku kawai a nan akwai ci ka zo ka hada ne ka dauki dibino ka ci kinin kawai breakfast kowa kuma yansu ba wani da ke complain dibino ne kala kala ga shi nan a fridge kawai ka zo ka dauki wanda kake so ka hada dan ci karamin kofi ka je ka sha saboda mafiya yawa shi fa abincin ba kwantitin ba ne ba kwaliti ne amma abinda yawanci ba ma ganewan kenan wani wani mahaukaci ne Allah ta'ala ya bashi lafiya yunwa ta masa babu daɗi kwanansa biyu bai ci abinci ba tsakaninsa da kano ya kai kamar kilomita kusan 400 yana zaune a bakin hanya yunwa ta ishe sai ga trailer ta wuce a guje sai ya kalle ta ya ce ina ma a ce wannan trailer a yi lodinta da dumami a rufe a sa tamfol a rufe sai a sa ni a ciki ya ce a kama hanyar kano aka ce mai zai faru ce sai an je sauke kaya a gadun na gama da shi kasan idan yunwa ta kai mutum iyaka idan ya zo ga tukunya ana dafa abinci ta kanta tukunya renawa yake yi kamar za ka yi buɗe baki sai ka rena duk abincin amma daga ka fara ba ka je ko'ina sai ka ji kako shi amma kai ka san abincin yadda kake da fushin abincin gabanin a yi buɗe bakin ba haka bane bayan ka yi buɗe bakin sai kun fara buga bayan buɗe bakin sai ga ka da kai shi yace a sa shi a cikin trailer nan a yi lodi a kama hanyar kano a rufe shi da tamfol ba wanda san mai ke baruwa amin ya hajji ya kayo so da aka musaba da cin dibino guda bakwai da safe musamman mutumin da yake da jarrabawa ta makiya da mahassada shi karfin makiya da mahassadanka a rayuwa shine girman daukakar da Allah ya maka da ni'imomin da ya maka idan Allah ya maka ni'ima ko ta ilimi ni'ima ko na rufin asiri ko na dukiya ko na sarauta ko na mulki ko ya miki ni'iman kyau ko ya maka ni'iman kaza kana zaune ba abin da ya dame ka wani na can a sai ya kai karfe uku da dare bai bacci ba kai yake tunawa ba ba kai fa baka ba san yana yi ba amma shi baya bacci ya za a yi wani ba ni ba to shi sa duk mutumin da yake da wata ɗaukaka ko ta ilimi ne na addini ko na ilimin zamani ne ko yake da wata ‘yan daraja da Allah ya ba shi na wani madafan iko ko ya ɗan rufa masa asiri ya fi ƙarfi ɗan abin da zai ci ko yana iya wanke kayansa ya goge ya saka ko iya da ‘yar motar da zai shiga ko iya da ‘ya'ya da ba su lalace ba suna nan da tarbiyya wai ya ɗauka kuma zai rayu bayi da hasada yana yaudarar kansa ne in kai da can wai ka zauna lafiya sumul ba za a maka hasada ba kana yaudaran kanka ne in ba ka so a maka hasada to shine ka lalace ka zama kai ba kowa ba amma kira sallah ba kai ba ka zo bakin hanyar nan ka karka tafiya yage wannan ka a yage rigar ka a yage ba ruwanka da kowa ba abin da kai achieving a rayuwa to ba ruwan kowa da kai amma duk wata ni'ima da Allah ya baka tana da alaka da lahirarka ne ko alaka da duniya ne to kai baka sani ba akwai wanda ko bacci ba ya da ni'imar da Allah ya maka akan ni'imar shi ba zai iya bacci ba a rayuwa kuma zai kai kowane irin mataki ya yi ƙoƙari ya ga wannan ni'imar ka rabu da ita zai yi da addu'a zai maka da batanci zai maka da contact ko me zai iya tabbatar da ya cutar da kai zai kai magwada amma sai dai abinda bahaushe fara da wai sara da sassaƙa baya hana to shi sa ƙa'ida hassada ba ta rage ni'ima ita gishirin tafiyar ce duk mutumin da kaga ya kai wani mataki a rayuwa kar ya baka labarin hasadar da aka masa a rayuwa inda ya sare da bai ji inda ka ganin ba in kana da masoya kana da wata ni'ima gabanin su mitin guda ɗaya za ka yi kai nasara masu son ga sai sun ga bayan ka suna mitin kamar talatin ko arba'in to amma me yake taimaka mutum ya rike Allah subhanahu wata'ala in ya rike Allah ya huta duka annaba babu wanda ba a musu hasada ba manzanni babu wanda ba a yi wa ba sahabbai babu wanda ba a yi wa ba ai hasada ne asalin abin da ya sa yahuda suka masa sihira ai shi ne hasadar min inda an kusurin sun kai makura wajen hasada da shi magabata da yawa suna da fahimtar yin sihirin ba ita tunanin matan ne wanda amma yahudu manufarsu shi ne su kashe shi in ba haka ba ai sun san annabin gaskiya ne tunda abin da ya kawo su garin madina ma don sun san annabin ƙarshen zamani zai hijira ya zo garin madina ya rayun ne wannan shi yasa duk inda kake da daukakar ka tunanin Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya sa kar a maka hasada zan ce kana yaudaran kanka ne sai dai ka ce Allah subhanahu wata'ala ya maka maganin hasada da mahasada amma ka ce kada ya kawo sai in ce maka a duniya ba a taba samun daraja babu hasada ba ko ba za a fara da kai ba inda za a yi da da annaba za a fare wannan gatar Allah ya musu duk wata ni'ima sai ba su ba mu hasada tun da ake a tarihin duniya babu wanda ya samu ni'ima ta lahira ko ta duniya ba mar hasada ba idan ka zo kake addu'an ya Allah ka sa kar abun hasada sai mu ce to kana yaudarar kanka ne dan bai taba faruwa ba ko ba za a fara da kai ba me zaka roki Allah shine Allah ta'ala ya kare ka daga hasada da kuma mahasada sai zama duk abin da suka kulla sai ya kare akan me akan su idan fasada ta kai geji wani idan za a kwaci abin da kake da shi a bashi kai a ƙara maka ninkin ba ninki baya so baya bukata da kai ka matsa gaba shi ya ƙara gaba gara shi ya fada rijiya kai kuma duk abin da kake da shi ka rasa to wannan su ne asalin professional mahassada wai da ka yi gaba ne gara kai da shi in duka ƙara yin baya wani ya tsaye da wani wanda zai damar hasira sai na kawai bai sani ba ya ce wani da allah ya za a ce dan motocin da allah ya bani guda ukun nan da dan shagona da kayan nan allah ta'ala ya baka ya ce amin amin da kuma gida na a ce allah ya baka amin amin ya ce amma ni kuma idan allah ta yi sai ninka min gida uku zai ce a ba amin ba gara nima na biyu ya gare ita hasada babu dama a rayu babu ita ita abinda nake son gamu shine ba a rayuwa babu ita ko ƙur'ani ka haddace kana tilawon ƙur'ani akwai mai maka hasara kan tilawon ƙur'ani ka zauna a masallaci kawai ka yi karatu a ce allahu akubar to wani wannan sai dami shi wa za a yi wane ya karatun nan ba ni ba kaga dai ni'imar ƙur'ani ai wata ni'ima ce da gaba ɗaya asali ana da sallakira ake nema da ita babu wanda haka kawai kuma ya tsinci haddan ƙur'ani ya shiga banɗakin annur alwala babu wanda kuma har kawai shiga cikin mota ya tsince ta babu wanda kuma aka yi ruwa ya sha ruwan ya zama aran ma zama ya ta hana idansa bacci ya zama aramma amma duk da haka wani ya damu da shi mai iya wa aramma nan gidan haya yake ciki mai iya wa abincin da zai shafi karfinsa amma zama da ya karatun dalilin wani zai masa hasada to bare kuma ni'ima ta duniya ga waɗanda ni'imar duniya ta fi muhimmanci akan lakira a wurinsu saboda ita duniya ya ne lakira kuma a wurinsu yanzu ba su ganta ba suna kawon ba ya ƙini ba ne to shi sa kowace irin ni'ima kake da shi haka ne yanzu misali ai karin maganar hausawa a da an fi ganin waɗanda suke da karatun addini da hasada an ce shedan ya zo tallan kaya yana zuwa ya ajiye girman kai masu sarrafa suka ce wannan kayanmu ne ba shi ana ya zo da hasada malamai suka ce wannan tamu ne bar mana kayanmu ya ɗauko kishi iyaye mata suka ce wadda ba sai an yi musu ba wato kowa aka ɗauko nasa ya sani to shi yasa za ka ga matsala ta hasada in baka yake ta ba hatta a cikin almajirai sai ta yi tasiri idan wani zai karantarwa a fahimta wani ba zai ba to sai sa hasada wani bai dogara ga Allah ba ko karanta za ka fahimta ba zai fita matsala ce wannan kuma shi ba wai yau ta fara ba tun asalin tarihin duniya haka aka santa in za ku haɗu wajen wa'azi ɗaya wani ya wa'azi ya tasiri wani bai yi ba to wanda nasa bai tasiri sai fara gaba da wanda ya tasiri ba ina nufin dukka masu wa'azi ba amma da yawa shiga cikinsu sai kaɗan da Allah ya kare muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu shi sa kowace sana'a kake kuma ko me ka sa a gaba in Allah ya maka ɗaukaka to kada hasada ya dame ka in ka ji ana yi sai ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salih shine alamar kana nasara abin da kake yi babban abin da ke indicating nasara abin da kake yi ibnu al-qayyim rahimahullah ke ce shine kaga ana maka hasada akai dan duk wanda baya nasara ba a hasada da shi an yi jarabawa aji wani ya fadi wani yayi waye F9 duka guda tare fito da su waye damu da shi ba wanda ya damu da shi amma sai aka yi jaraban sai ka zama na ɗaya to wani wanda ya na biyu da wanda ya na kuma suna ganin kai akai kai wuce gabansu to kisa duk abinda za mu yi a rayuwa mu wanke zuciya daga hasada in ba haka ba mu da kwanciyar hankali Allah yake raba ni'imominsa zai baka wata ni'ima ya ba wani wani ni'ima ni'ima kawai ka hakuri idan ka rike Allah zai kai ka aljanna da ita ni'ima ta tausayi na iya kai mutum ga aljanna ni'ima ta kunya na iya kai mutum zuwa ga aljanna ni'ima ta juriya na iya kai ka zuwa ga aljanna sahabbai nawa ne aka kira su yan aljanna don irin waɗannan ni'imomi shikenan karkare da ni'imar da Allah ya maka ka tuna ta ka gode mar karka kalli ni'imar wani wannan da kaga yake da ni'imar kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da ka fi ya fi ka me yiwu akwai ni'imar da ka fi ita ce kwaya ɗaya ka fi shi hakuri to wannan ni'imar sai karka kasance da ta ka gane kai ita Allah ya ba in ka yake da sai ka je aljanna mafu? tayyib so da kar mu rika ne daina ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mana nasiha ta idan Allah ya dauka ka kar kai da san zaka zauna babu hasada hasada na sa maka sihiri ko amma sammu wannan shine sakon idan za a maka sammu ko sihiri na daga cikin matakan samun kariya daga gare shi na farko shine muka ce cin dibino guda bakwai da safe idan ajuwa ya samu yayi kyau idan bai samu ba abin da ya samu sai a ce in ana azumi an huta ko da ko taran an tsallake insha Allah ta'ala babu damuwa yana da wahala kace kullun sai kai amma dai zama kana yawaita kokarin yi da insha Allah ta'ala a yawaita kokari akai kuma ba zai hana ka ci bakwai din ka ji baka koshi ka karo wani abu ba ba wai na ce bakwai kuma ka je ka dora kanka a damuwa ba a yawa yanzu kuka fahimcin go na ga wani ustadi ya gyara zama to ba laifi ka ci dibinan ka bakwai ka samu kuma yankin dumame biyu ko uku ka dora idan kuma ci da biredi da kwai din ne kake so duka dai bismillah shari'a ba ta hana ka ba sannan mu yi riko da azkarus saba azkarul masa azkarun nau na uku duk abin da za a mana na abinci idan ba mu tsu da wuri kar mu yi gaggawancin abinci musamman duk abin da ka san an shede ka da shi ne abincinka ka zama kaffa kaffa a wurin da baka nitsu da shi ba da cin abinci in mutum ya bude ciki ko ina zai ci abu ana iya cutar da shi akwai mutumin da na sani ya taba yawo na neman mulki idan ya tashi da safe sai ya ci abinci ya koshi baya ƙara cin abinci sai ya dawo gidansa me yasa ya ce in ka fita baka san me za a baka ba za a yi ta ƙoƙarin dakon ka ne har sai ka buƙaci wani abu sai a ga cutar da kai su da ka sai dauki tsarinsa ko in ya fita da safe baya ƙara ci sai ya dawo da haka wanda ba sai suka dauka azumi yake yi kullum amma ba azumi ba ne ya ce bai nutsu ba ne gari hankalinsa ya taru waje ɗaya kai kake raina ni'imar da Allah ya maka saboda buriya mana yawa amma wani yanzu ni'imar ta ni'imar ka ta hana ki bacci amma kai kuma kana gaba komai bane saboda me saboda baka tsaya ka gode Allah akan da baka kana tana kuma wanda yake gaban ka sai mu kiyaye abincin da muke ci bangaren jikinmu irin farce irin gashi mu yi kafa kafa da shi ai ba nan ne karo na farko ba sun kare wa fiyayyen halitta sihiri da suka yi na labi dubun da asam al-yahudi ai anan ma sun hada da gashin kansa ne suka hada da furen dibino suka jefa a rijiya ruwan rijiyar saboda dafin sihirin sanda ya zama kamar an kwaba lalle ruwa kawai aka safa gashi da bangaren dabino amma ruwan da sihirin ya amsa sai zama kamar an dama lalle haka ya zama da kauri duka ruwan rijiyar haka ya koma sun dade yahudu suna taka fiyayyen halitta rayuwarsa tun yana yaro karami halimatu sa'ad yana shayar da shi sun tare ta suka ga wani abu suka ce wannan shine wani tace eh sai suka ce shine wanda maraya ne ba uwa ba uba sai ta fahimci me suke nufi don wani su ya ce to in shi ne sai a kashe sai da ce a ba maraya bane iyayensa suna nan sai to ai ba shi din bane inda ba uwa ba uba da mun kashe shi wannan tun yana hannunta kenan tana karami yana karami suke tagetin rayuwarsa suka ce da maraya ne don annabin karshe zamanin maraya ne da maraya ne da mun kashe shi amma tun da Allah ta'ala ya kaddara sai ya yi lokacinsa ya koma zuwa ga Allah wannan ya hana shi ya kai gaci bai hana shi ba kuma yau ka duba addininsa inda ya shiga a duniya babu inda bai shiga ba ko ina Allah subhanahu wataala isar da musulunci duk inda ka je baka da sai ga akwai masallaci a wurin kasashe da dama za ka je baka gama alamar musulunci ba amma an ka shiga online ka ce masallacin juma'a sai ga Allah yana maka wurin kuma akwai musulmai a wurin kuma ba a maganar kasashen da ma idan ka je cikin su kake neman da ba musulmi bane aiki ne akwai kasashe da dama na laraba wanda in ka shiga ciki kana neman wanda ba musulmi ba kasu da aiki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu a cikin addinin musulunci na'am حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا آبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن هوشب عن أبي أبيد قال طبقت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيدي لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت wannan hadisi daga Muhammad bin Bashar daga Muslim bin Ibrahim daga Aban bin Yazid daga Katada bin Di'amma bin Katada daga Shahar bin Haushab daga Abu Ubayd kale yace tabakhtu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam na dafa wa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kidiran wato kaman nama da aka dora akan tukunya aka dafa shi wa kadi kana yu'jibuhu dhira kuma na san babu naman da ke burge shi irin zira na akuya fanawaltuhu dhira sai na dauko masa zira'in akuya na bashi thumma qala nawilni dhira karo wani fanawaltuhu sai na ƙara dauko wani bangaren zira'i na bashi thumma qala nawilni dhira karo wani fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah wa kam lishati min zira ita akuya kan zira'i nawa take da shi ne muna neman ilimi fa qala sai yace wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda rai nake hannunsa law sakarta da kai shiru baka tsaya kana tambayar nan ba lana walta lizira da ka koma sai ka samu wani kuma ma ma da auku matukar na bude baki na ce a kawo da insha Allah ba za ka samu wannan hadisi hadisi ne mai kyau a cikin muktasar na shama'il sheikh muhammad nasir rahimahullah a shafi na 96 ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake mai kyau abu ubai da ce sabaktu da nabi na dafa musamman don annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kidiran nama na musamman kenan wanda aka saka a tukunya aka dafa shi wa kana yu'jibuhu zira'a kuma na san cewa yana da tsananin san naman zira'i kafar gaba na akuya fadawaltu zira kawai ina dafawa sai in kawo masa wannan wannan yana ƙara zuna mana muhimmancin tarban bako don yaro wajensa bakunta ne sai ce a kawo wani abu in kai bako mafi kankanta ko ruwa ka ba shi idan kuma ka fahimci abin da ke gidanka ko wani abin da ya fi ƙarfin shan ruwan ma shi yana da sha'awa to ka kawo masa za ka yi samun bako babbai zo wajenka mai wadata maybe gwamnan garinka ne zo gidanka ziyara ko wani mai kuɗin garinku sai ka kawo ruwa ka ba shi ya yi ko bai ba ya yi amma idan liman ya zo ka sai da yake ciki ba za ka ɗauko zuwa ka kawo masa ba in akwai kaza sai ka ce a kawo kajin ba haka ake yi yawwa sai dai kuma in limamin shi ma wani miloniya ne to wannan kuma kaga in ba a kawo ba ba a yi laifi ba mai yiwa ya fi karfin asiri da komai so ala'ayi halin da ya kawo shi ne ana son kyautata wa bako mafhum tayyib wa qad kana yu'jibuhu zira dan na san zira'in yana son sa fa nawaltu sai na kawo masa thumma qala nawilni zira can bayan lokaci kuma ya saka ce thumma qala bayan can wani lokaci sai zaki ce a ƙara kawo wani zira'i yace fa nawaltu sai na je ƙara kawo zira'i bayan lokaci thumma kenan bi ta'khir can bayan lokaci sun makala sai ce na wulli zira'a ko ni zira'i karo zira'i faƙullu sai ce ya rasu ya manzan Allah wa kam li shati min zira'a akwai akan zira'i ne a jikinta don ni na san akwai guda biyu ne kuma biyun na kawo su faƙala sai manzan Allah ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa lau sakata da kayi shiru baka yi tambayar da baka da ka ce mun na'am lanawalta ni zira sai ka je ka buɗe tukunyar wallahi da ka samu wani zira'i ma da autu matukar na ce a kawo da ka samu wannan mai ke nuna mana shi ne hadihi min ayati nubuwatihi sallasala yana daga cikin ayoyin annabcinsa mu'ujizarsa shi ne idan yana son abu kada ya kare allah ta'ala yana wanzar da shi baya karewa kamar yadda ya zo koda cikin littafin ainihin hayatu sahaba na abu ammar ga donan da ya kawo sahabbai ya fito yana tafiya sallallahu alaihi wasallam sai ya ga Abu Huraira yana ganin sai ya ce ya abal hirra sai ya ce labbaika ya rasulullah yana kallon gida Abu Huraira sai ya gane cewa ina jin yunwa Abu Huraira kuma ya ce yunwa ta korona a masallaci yana cin ahlus suffa wanda suna masallaci sun shagalta da neman ilimi wannan yasa ba su da lokacin zuwa su yi sana'a ko wani abu yasa duk dan adam akwai zangon karatu in kana zangon karatu ba hada zangon karatu da neman kuɗi in kana neman karatu ko haddan qur'ani ko kana karanta hadisi ko ka tafi jami'a kana karanta engineering ko na ba zai yi kuma ka shagalta da neman ilimi kuma hankalin kana so ka zama miloniya ba ba a yi wannan shine matsalar ɗalibai tun a yanzu shi tun shigansa jami'ar manufarsa shine wani course ne zai yi kuɗi ba wai wani course zai karanta ya serving humanity ya taimaki al'umma ba a yanzu ya yi karanci wani wuri ne zai daga yaje zai zama mai kuɗi mutane sun manta cewa fa Allah ta'ala yake bada kudin ko me ka karanta Allah ya ga dama kai kudi za ka yi kuma ko me ka karanta Allah ya ce kada ka kudin wallahi ba za ka yi ba so da ka asali kudi Allah ne yake kaddara in yace ayi za a in yace ba za ka yi ba za ka yi ba da ba da za ka yi ba wani cost dai wai da in kai shi a duniya ka zama mai kudi a yanzu mai yiwa ya fi hanyoyin samun aiki mai yiwa an fi bukatarsa amma bai nuna cewa wai yakinan za ka yi kudi ne shike na abu huraira yana ganin manzo Allah ya ce ya fahimci da jinwa ya ce mu je gida suka je gida annabi je gidansa ba abinci sai samu dan nono kadan kuma shi ma yana jin yunwa fiye yan halitta dan kadan ne sai karbo abu huraira na kallon nonon sai rena ya ce ina wannan bayin da za a je sai ga kaman za a tsokano yunwan ne yana zuwa abu huraira na sauri gani sai annabi ya ce aje nonon ya aje ya ce to kuma ya ce je ka kira ahalu sufuwa ya ce aiki ya jika wannan ni kaɗai ma na tabbatar da bayan da za a je ku an ce ga yi ahalu sufuwa abu hulera yi ke nan saman wata ashan lallawa rasu da shi kawai sai fita ya je kira su ta ga da abin da za a samu matsala Allah na ji masashi duk ba sa da masashin ba kowa na ji annabi ba Allah ba duk ba kowa a wurin gaba ɗaya sun bi da ba kowa a wurin amma su sabbin imanin ya fi komai sai gayyato su amma duk da haka ko bai hane aiki da al'asbab ba ya ce suna tafowa sai na yi sauri na wuce gabansu kaga aiki da sababi babu laifi ya ce sai na wuce gaba na riga kowa ko ban sai na bina kira su ga sunan mun shigo tare amma ni ne a gaba ya ce sai miko min yana mikowa ina ta yadda sa baki sai ya ce mika musu na bayan ya ce abu ɓoye da sai juya ya mika musu na farko ya shigo ya sha ya sha yana sha annabi na addu'a nono ya ki karewa ka koshi sanda ya ce ya koshi annabi ya ce kara ya ce na koshi ya ce to ba na bayanka shi ma ya sha sanda ya koshi dukkan suka kare sai ya juya ce abu huraira ni da muka saurare ce ni da kai annabi ya ce kai ba ka ka sha abu huraira radiyallahu anhu ya karba ya sha ya sha ya sha annabi ya ce kara ya ce annabi wallahi na gama koshi ba inda zan sa nonon da ka koshi ya ce ya ce to je ka abinka abu huraira ya ce na gama koshi da annabi sallallahu alaihi a ranar nan kowa ya koshi tukunan bar masa sauran tukunna shi ya sha to shi haka yake sallallahu alaihi wasallam idan yayi addu'a kada abun ya kare sai Allah ta'ala ya karbi addu'ar sai ya ki karewa to shi yasa ba a musu yace yi kaza sai ka ce to to shi sahabin nan da aka ce Abu Ubayd karo zira'i sai ya ce annabi gurano take da shi kaga da ya daure kawai ya tafi karowa annabi ya ce da ka samu shi yasa yace wallahi wallazi nafsi bi yadihi law sakatta lana walta nizrama da out da dai kai shiru da ka kawo zira'in nan matukar na tambaye ka sallallahu alaihi wasallam wanda yake ƙara bayyana mana yana son nama akuya zira'i kenan ko musamman wajen kafar gaban so yana da yana da kyau idan an yanka dabba mu rika dagewa muna cin wannan yana da matukar muhimmanci saboda idan kana sa da sassan duk abin da yaso yana cika kana son sa har sai da in cutar da kai zai yi so wannan shine fa sunna su sahabbai duk abin da suka yake so to suna so ai mun ga maganar Anas bin Malik radiyallahu anhu an kawo abinci yace sai naga annabi na shan gwatan kabewa daga lokacin sai zaba ina son gwatan kabewa matukar in na gani sai na taba don manzon Allah in ya gani shi ma sai ya taba to nan ita ce fa asalin soyayya shi ne mu bi shi sau da kafa ita soyayyen halitta ba wai a baki take ba aiki ne shi sa alfazar ke ce wai lauka na hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u idan son da kake annabi na gaskiya ne zaka masa biyayya saboda dukkan wani mai biyayya yana biyayya ga wanda yake so ne so da idan muna son sa hakikanin abin da ke bayyana ni da kai muna son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zama duk abin da muna koyi da shi amma son sa ba a baki bane aiki ne duk idan mutum ya game cewa ni masoyinsa ne amma sa kaya ba irin nasa ba salar ba irin nasa ba azumin ba irin nasa ba mu'amalar mu ba irin nasa ba tauhidin mu ba irin nasa ba aqidar mu ba irin nasa ba cin abincin mu ba irin nasa ba shan ruwan mu ba irin nasa ba wata ta auku ba soyayya bace kawai yaudaran kai ne soyayya ta hakika ana koyi da wanda ake mai da wanda ake so mafhum tayyib حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فلي بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الزراء أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غضا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا wannan hadisi magana mafi inganci da ifi ne bai inganta ba mu duba cikin muktasar na shama'il shafi na 97 Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah ya tabbatar da cewa hadisin bai da inganci kwata-kwata ba laifi mu fassara shi amma dai ba wajen ai aiki da shi ba a aiki da hadisi ba yuju haddathana al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani kana haddathana Yahya ibn Abbas yahya ibn abbad ya bamu labari an kulayh ibn sulaiman daga kulayh ibn sulaiman qala yace haddathani rajulun min bani abbad wani mutum daga banu abbad ya bamu labari yuqalu lahu ana ce masa abdul wahhab ibn yahya ibn abbad wato abdul wahhab ibn yahya ibn abbad an abdullahi ibn zubair daga abdullahi dan zubair an aisha ta daga nan aisha radiyallahu anha kanat tace ma kanat zira'u ahabbu lahama ila rasulillah wai ta ce zira'i ba shi ne mafi soyuwan nama zuwa ga manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ba walakin nahu sai dai lalle shi kana la yajidu lahama illa ghibban baya samun nama sai dan lokaci daga lokaci zuwa lokaci a rayuwa wa kana ya'jalu ilaiha da haka in ya ga samu naman danye yana gaggawa a dafa ya taba la'annaha ajaluha nuzjan saboda zira'in yafi kowanne gaggawan dafuwa a magana mafi inganci hadisin bai inganta ba magana mafi abin da tabbata a dama babu wanda yake so kamar naman zira'i wannan shine mafi soyuwan nama a wurinsa kuma an ce bai samun nama sai daga lokaci zuwa lokaci wato once in a while haka ne tunda rayuwa ta kunci yake ciki a arziki kuma hakan ya masa kuma shi da kansa ya roƙi Allah Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta to haka shi wannan rayuwar na hannu baka hannu kariya din haka ya roƙi Allah ya rayu akai bai taba roƙon Allah ya cire shi a cikin rayuwar hannu baka hannu kwariya ba ita rayuwar ya ce Allah ta'ala ya sa a rayu a haka hannu baka hannu kwariya roƙon Allah ya rayu a kanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai samun nama sai daga lokaci zuwa lokaci ko a yanzu na ga muku ranna ko wanda idan kaje kace masa Allah maka rufin asirin da in kana son ka ci nama kullum zaka yi ce ka koshi ba zai yadda ba saboda abun ba zai kama hankalinsa ba da halin da ya samu kansa ciki kasa akwai abubuwan da ba sa kama hankali idan ba ka taɓa tunanin zai yi ba yanzu a zo nan najeriya a tada magabatanmu da suka rasu shekara 300 su ga jirgin sama ko ka ba su labarin jirgin sama ko irin kakaninmu da kakanin kakaninmu suka je haji da kafa wanda zamaninsu babu jirgin da zai kai su ka ce za a je da jirgi a cikin awa hudu daga najeriya a iya dawowa awa hudu hankalinsu ba zai kama ba ko su ganka da mobile phone kana magana ka ce mutum kana magana da shi daga saudiya ne daga saudiya ne haka kuke magana ko su ga kana ma video call ka ce gashi nan su gani a don za su ce sihiri ne in ka ba da labarin hankalin ba zai kawo sihiri za a ce akwai time da ordinary remote control na television in ka matsa sai a ce da aka fara badara ce aka yi sihiri ne a najeriya an yi amma yanzu akwai mai fada amma a ce babu wayar da ta hada kuma in ka matsa zai amfani to akwai abubuwa da yawa da ci gaba da su a zamanin su bai faru ban kafa da sai su ce ba zai ma faru ba amma mu Allah ta'ala ya sa mun ga lokacin to shi yasa wasu abubuwan idan Allah ya rama maka asiri sai ka dauka ba matsala bane sati da gaba ta muna magana da wani yana zaune abuja shekarun bayan da yake faɗa a garinsu cewa ya yi hayan apartment ɗaki ne abuja ɗaki ne da ɗaki daban ɗaki duk shekara iya biyan kuɗi a hayan naira dubu ɗari bakwai da ‘yan kai shekara wajen goma da suka wuce yana da suka ce wallahi ƙarya yake ya zo sun zo daga abuja kamar daga aljanna su yi tun mutane kare rai wai yana biyan ɗaki ɗaya wannan kuɗin saboda ya ce a lokacin wannan kuɗin zai gina gida a garinsu ba za su fahimta ba yanzu ka zo ka samu mutane a ƙauye ka ce musu ya san kuɗi ka ce akwai apartment da ake haya naira miliyan goma a abuja naira miliyan goma gida na kwana kana da ce makareci ne in yana ga girman ka ce wallahi ba don ka kafa ba zan yadda ba saboda abun ya yadda ne kawai saboda mai saboda imani amma ba wai hankalinsa ya kama ba hankalinsa ba zai kuma kama kuma duk bayan da kai ba zai gane ba Allah ta'ala ya fama da asiri حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب اللحم لحم الذهب wannan hadisi shi ma da'ifi ne magana mafi inganci shi ma sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai a cikin muktasar na albani ta hakikinsa da ya wajen shafi na casa'in da bakwai ɗaya da wancan shafin ya ce hadisi ne da bai inganta ba amma ba ne kun fasara haddasa muhammad bin zaidan muhammad bin zaidan ya bamu labari kada haddasa na abu ahmad abu ahmad ya bamu labari kada haddasa na mis'al mis'al ya bamu labari kada yace sabitu shaykhan min fahab na ji wani dattijo daga fahab sunansa muhammad bin abdullah sunansa kada yace sabitu abdullah bin ja'far na ji abdullahi ibn ja'far ya kuli na cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi ya kuli cewa inna atyaban laham lalle daga cikin mafi dadin nama lahamu zahar shine naman gadon baya wannan malamai da sun ce ma'anarsa iya da kyau amma isnadin hadisin bai inganta ba ba za ka ce mafi daɗi ba sai dai inna min atyabil laham na daga cikin naman da ya fi ɗanɗano to shi ne naman gadon baya yana daga cikin wanda ya fi kowanne daɗi haka ne? ina nufin da aka taɓa naman aka ci haka ne yau ba na bayanin gashi aiko ba zan tana faɗayin mutane ba yau ba tana faɗayi aikin da ba a yi bayanin gashi ba ko? to Allah ta'ala ya rufa mana asiri ina ga za mu iya dakata da na yi sha'awar dai a ce da mun kammala babi din amma dai zai wahala ko haka ga sai dai kawai a haƙura haka ko tun da hadisai biyu na ga na farkon mun yi magana kansu muka zo karatu a kansu insha Allah ta'ala ba za a ba ta lokaci ba Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muke karantawa Allah ta'ala ya cikin iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu bukatunmu na alkhairi duka Allah ta'ala ya biya mana sharri Allah ta'ala ya kare mu dukkan wani alkhairi da Allah ta'ala yake hada wani bayin sa salihai da shi Allah ya hada mu da wannan alheri dukkan wani sharri da Allah ta'ala yake kare salihan bayin sa Allah ya kare mu daga gare shi Allahumma qsim lana min khashyatika ma naqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى آمين